إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da dawowa a darasi na biyu a cikin karatun ko daura ta wannan littafi mai albarka na fadlul islam kenan wannan shine darasi na biyu bayan na farko za mu tashi babu ma ja a fil khuruji an da'awati islam ko an da'awal islam ina jinan ne ko yawwa a ba nan bane ko yawwa yawwa babu بما جاء ال yawwa na kenan babu wujubu babu wujubi listigna'i bi mutaba'ati alkitabi an kulli ma siwahu babin da yazo game da bayanin wajibcin dole ne mutun ya wadatu da biyar abinda alkur'ani yazo da shi akan dukkan abinda ba shi ba ma'ana idan mutun ya ce shi musulmi ne to dole ya kasance abun da yake biya shi ne alkur'ani ba wani ba wanda ba shi ba ina ce alkur'ani kuma an ce sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam domin alkur'ani shi ce wa ma'ata kuma rasulu fakuzuhu wa ma na haku anhu fantahu kenan kada wani ɗan ƙala ƙato ya ce ai sheikh muhammad bin abdullahi ma ya ce a takaita da alkur'ani kawai na'am malam ya ce wa ƙaulillahi ta'ala da kuma faɗin Allah maɗaukaki wa nazzalna alaikal kitaba tibyanan likulli shay kuma mun sabkar akan ka alqur'ani wanda yake bayani akan komai rawa an-nisa'i wa ghayruhu anin nabi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala al-imam an-nasa'i da wasu da wani wanda ba shi ba cikin marawaita hadisai sun rawaito daga ma'aikin Allah akan cewa رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة وانظر الله يقى وتتكر ذات التوراة أهن عمر ينا كرنتاوة كمر أبن لكي تكلتاه يا بريجيسا فقال سي منظر الله يتي مهوكون يا ابن الخطاب شن يا كي أن خطاب شن kun shin wannan ya birge ku ne fiye da abin da yake a hannunku na alkur'ani haka za a fassara kalimar laqad ji'tukum biha bayda'a naqiyya haqiqa nazo muku da shari'a ta musulunci bayda'a hara naqiyya qal ma'ana hara qalba ta da wani me yake da suna garwayi law kana musa hayyan da a ce annabi Musa yana raye wattaba'tumuhu kuka bishi wataraktumuni kuka barni dalaltum da kun bace a wata riwayar manzo Allah yace masa laukana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai ko da Musa ne annabi Musa ne yake raye to da shi ma ba abin da zai isarsa a gaban Allah in ba ya bi ni ba dan yanzu lokaci na ne ba lokacin shi ba wa fi riwayatin a wata riwayar laukana Musa hayyan ma wasi'ahu ila tibai faqala Umar sai Umar yace radina billahi rabban mun yarda da Allah a matsayin ubangiji wa bil islami dina musulunci a matsayin addini wa bi muhammadin rasula kuma muhammad sallallahu alaihi wa sallam a matsayin dan aiki wannan abin da yake nuna muna idan ya kasance littafin at-taura ma baya halatta a wannan zamanin kabishi bayan alkur'ani ya sabko to ina ga wani littahi wanda ba shi ba wannan yake nuna muna alkur'ani shi kadai ne abin da ya kamata mu bi sunnar ma'aikin Allah ita kuma ita ma alkur'anin ce domin malamai suke cewa as-sunnatu tubayyinu al-qur'an wa tu'abbiru anhu wa tadullu alayhi shi aikin hadisi shine ya fassara al-qur'ani ya nuna shi abinda al-qur'ani ya bayani a aikace kenan shi yasa in an ce al-qur'ani to an ce sunna al-imamu shafi'i yana da wani waƙe yake cewa kullul ulumi siwa al-qur'ani mashghalatun illa al-hadith wa il illa al-hadith wa ilmul fiqh fi ad-din الدين ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين yace dukkanin wani ilimi in ba alkur'ani ba to shagaltarwa ce daga abin da baya da amfani a lahira yace sai dai ilimin hadisi da ilimin fikihu wanda su kuma ana ana kirato su ne ana karatun su ne don fassara alkur'ani yace duk addini shine Allah shine an ce Allah ya ce ko annabi ya ce abinda ba wannan ba to waswasi ne na shedan Allah ya kare mu da waswasin shedan babu ma jaa fil khuruji an da'wal islam babin da yazo game da bayanin mutun yana iya yahuta daga kirari na musulunci ma'ana mutun zai ce shi musulmi ne amma kuma akwai abin da zai iya huda shi daga musuluncin shine abin da wannan babin yake nuhi kenan kana iya kahuta daga matsayin a kira ka musulmi fa idan kai wasu abubuwa to su ne za a gaya muna wa qaulillahi ta'ala da kun fadin Allah madaukaki huwa sammakumul muslimina min qablu shine ya sanya muku sunan musulmi kamin wannan ma'ana kenan suna na musulunci Allah ne ya sanya muku shi kuma za ku iya kuyi abin da zai sa sunan ya cire daga gare ku ya huta daga gare ku wannan hadisin shine zai bayanin haka an al-haris al-ash'ari radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala amurukum bi khamsin ina umurtar ku da abubuwa guda biyar amarani bihinna wanda Allah ya umurce ni da su as-sam'u wat-ta'a ji da yin biyayya ga shugabanni wal jihadu wal hijra da jihadi da hijira idan aka hana muku yi addinin ku anan to fa ardullahi wasi'a sai ku kama wani wuri inda za a bar ku yi addinin ku wal jama'a da kuma ku lazimci jama'ar musulmai fa innahu man faraka al jama'a taqida shibrin domin duk wanda ya rabu da jama'a daidai da dani guda shine shibr kamu in ji hausawa daidai da kamu guda yahuta ya rabu da jama'ar musulmai ya koma gehe shi babu ruwan shi da al'amuran musulmai faƙad khala'a ribkatal islami min unuqi to kamar yahudda ya giyar musulunci ce daga wuyansa abinda ake ce ma ribka shine abinda za a dame mutum a rika jan shi da shi kawai misalin wani sha'id da yake cewa الصوم جنة صائم من مأثم ينهى عن الفحشاء والأوشاب الصوم تصفيد الغرائز جملة وتحرر من ربقة برقاب yace shi azumi ma'anansa shine mutum ya kame kai daga sabon Allah shi azumi shine ka hudda ma kanka ya giyar da shedan ya dama maka yana shaye da kai shine taharrurun min ribqatin muhallu shahid min ribqatin bi riqabi shine hidda yage da shaidan ya sa maka yana shanka zuwa ga sabon Allah to kenan dai manzo Allah yake duk wanda ya rabu da jama'a to kamar yahud da yage yadda aka dama mishi ta musulunci daga wuyansa illa an yuraja'a sai in ya komo a cikin jama'ar musulmai waman waman da'a bi da'wal jahiliya fa innahu min jusa jahannam kuma duk wanda ya yi da'awa irin da'awa ta jahiliya ya yi kira irin kira na jahiliya fa innahu min jusa jahannam to shi wannan yana ɗaya daga cikin gawarwaki ko kuma makamashi ko kuma gawayi na jahannama faƙala rajulun sai wani mutum ya ce ya rasulallah wa in salla wa sama ko da ku a ce mutum ya yi salla ya yi azumi ƙala wa in salla wa sama ko da ku a ce ya yi salla ya yi azumi fadu'u bi da'wallahi alladhi sammakum dan haka ku kira kanku da sunan da ubangijinku ya sanya muku almuslimina musulmai walmu'minina mu'minai ibadallah ya ku bayan Allah rawahu Ahmad wa Tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih kina wannan hadisin yana nuna a kana iya kai sallah kuma kai azumi amma ba mu kake ba ba musulmi kake ba shine abin da yake nihi wa fi sahihi man faraka al-jama'ata shibran famata famitatuhu jahiliyatun duk wanda ya rabu da jama'ar musulmi har ya mutu a haka to mutuwarsa mutuwa ce ta jahiliya abinda ake nufi da rabuwa da musulmi shine ka bar abinda mafi yawan jama'a na musulmi suke ahlus sunna ba san ko ana gane da kyau ba misali wanda suke da addini da wanda suke da ra'ayin khawarijanci wanda suke da ra'ayin shi'anci kun ga sun rabu da jama'a ta ahlus sunna wanda suke da ra'ayin kala kato kun ga sun rabu da jama'a ta sunna ko da ko sun yi sallah sun yi azumi sun rabu da jama'a ta sunna kenan ba sa tare da su shine ma'anan man farakal jama'a yasa ake cewa ahlus sunna wal jama'a wa fihi abi da'wal jahiliyyati wa ana baina ashurikum kuma yazo a cikin hadisi manzo Allah yace ma sahabbai shin ikirari na jahiliya za ku yi alhali ina tsakaninku abin da ya sa ya faɗi wannan lokacin da a husuma ta faru tsakanin sahabbai guda biyu har ya kai ga wanda kuma abin da ya haɗa husumar su ne yahuda suka haɗa husumar tsakanin suka so su ta da rigimar da take can asali tsakanin aus da khazraj manyan ƙabilu guda biyu na madina da yake kahin musulunci suna ga maciji to shine da suka so su ta da wannan ƙabilancin to shine sai Allah ya ce musu sai manzo Allah ya ce musu tun ina raye za ku tada wannan jahiliyar wannan yake nuna kabilanci na ɗaya daga cikin jahiliya idan kabilanci saba ma musulunci ne qala abul abbas rahimahullahu ta'ala da an ce abul abbas ana nuhi ibnu taymiya kullu ma kharaja an da'wa al-islam wal qur'ani min nasabin aw baladin aw jinsin dukkanin abun da ya hita daga kira na musulunci da alkur'ani na dangantaka ko gari ko jinsi au mazhabin ko mazhaba au tariqatin ko kuma wata ɗariƙa fahuwa min azail jahiliya to wannan yana ɗaya daga cikin kira na jahiliya bal lamma ikhtasama muhajiri wa ansari muhajiriyun wa ansariyun bari ma dai lokacin da wani ba muhajiri ma'ana cikin wanda suka hijira daga makka zuwa madina da kuma wani ba an sare dan madina suka yi rigima faƙalar muhajiri sai wanda yi wanda yake muhajirkin ya ce yalal muhajirin ya ku mutanen muhajirai ku zo ku taimaka mini akan wannan waƙalar ansari yalal ansar shi ma haka dan madina ya ce ‘yan uwana mutanen madina ku zo ku kama mini hada akan wannan’ قال صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah yace bid'awal jahiliyyati wa ana baina ashurikum wannan wata riwaya ce ta daban ba wata muka wanda muka kawo waccan ba shin ikirarin jahiliya za ku yi ina raye a tsakaninku wa ghadiba lidhalika ghadaban shadidan manzo Allah sai hushi hushi mai tsanani akan wannan intaha kalamuhu rahimahullah maganar sa ta kare Allah ya ji kansa a takaice wannan babayin uwa masu girma yana karantar da mu musulmi ana son koda yaushe ya kasance tare da yan uwan shi musulmi haɗin kai tsakanin musulmai abu ne wanda alkur'ani ya kira zuwa gare sa Allah ya ce wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ku yi riko da igiyar Allah gaba ɗaya kada ku rarrabu rabuwa sabani kala biyu ne akwai ikhtilafu tanawwu akwai ikhtilafu tadad saɓani na kishiyantaka shine musulunci ya hana ana gane da kyau ko misalin saɓanin da ke da kwai tsakanin ahlus sunna da 'yan shi'a ahlus sunna da 'yan kalakatu wannan ikhtilafu tadad ne don mu mun yarda da sunna su busumi ba bu su yarda da ita ba ikhtilafu tadad ne amma saɓanin da ke da kwai tsakanin misalin 'yan izalar jos da 'yan izalar kaduna ala gane da kyau ko don munan bamu da irin wannan abun can ne ke da wannan saban da ke da kai tsakanin izalar Jos da izalar Kaduna sa ikhtilafun ne nami tanawwu ikhtilafu tanawwu ne domin dukkanin su sun yarda da alqur'ani sun yarda da mi sun yarda da sunna kuma sun yarda da bin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai cikin wasu masail ne wanda suke ba na me yake da suna usul ba na furu' ne to irin wannan ko sahabbai ma sun samu irin wannan sabani sahabbai da kansu sun samu wannan sabani a cikin sahabbai akwai wanda in suna balaguro ba sa yin kasaru ra'ayinsu kenan akwai Aisha akwai Usman ana gane da kyau ko amma wani bai hito ba yace daga yau ban ƙara bin Usman sallah asali ma Umar tare da shi aka yi sallan ya cika yace ni ina ganin kasar ya kamata mu yi amma dun da Usman ya cika ni ma zan cika da kan in saba to kenan shine shine wannan kenan yana da kyau a fahimci wannan bambancin ikhtilafu tanawwu da ikhtilafu at-tadad a takaice dai a koda yaushe ana son musulmi su kasance in tsaya madaurin ki guda a ko wani baiti wanda nake jin dadin shi sosai a wanda ina yawan me yake da suna kawo shi yake cewa وفي التوحيد للهمم اتحاد ولن تبن العلا متفرقينا ألم يبعث لأمتكم رسول يوحدكم على نهج الوئام وقبلتكم ومصحفكم جميعا منار للأخوة والسلام وفوق الكل رحمن رحيم إله واحد رب الأنام مفاعلة مفاعلة فعول مفاعلة مفاعلة فعول yace dan Allah yana so ku zama to in tsaya madawinki guda ne yace in za ku yi sallah ku kalli gabas nawa ku kalli alqibla nawa goda da ya tashi kuma sai ya turo muku annabi nawa amma yahudawa annaba da ya aka turo musu amma mu guda aka turo da ana so mu zaman tomi tsintsiya madaurin ki guda ana gane da kyau ko ɗan magana suka ce hannu ɗaya baya cuɗa baya kuma tsintsiya ɗaya ba ta shara a takaice dai ana son haɗin kai a tsakanin musulmai Allah ka haɗa kawunan mu sai dai kuma a iya bambanta tsakanin saɓani wancan da muka faɗi na kishiya da saɓani na me na nau'i zan iya bada misali da kungiyoyin da muke da su a nan na ahlus sunna akwai ahlus sunna wal jama'a akwai kitabu sunna akwai ihya'us sunna akwai salafiyya duk da su sun ce ba kungiya bace ana gane da kyau ko to duka ikhtilafu tanawwu ne yanzu a kitabu sunna suna wani aiki wanda ahlus sunna wal jama'a ba su ahlus sunna wal jama'a suna wani aiki wanda mai ba su ihya'us sunna sai ya kasance ana wasu suna rihi wani bangare na da'awa wasu suna mi wasu suna rihi wani bangare zaka samu wata kungiya ta hi karhi anan wata kungiya ta hi karya ina anan kinan duk kama ana cika ne duk aiki guda ne yake amma sai dai an mi ararrabu ne kowa ya kama bangare ne wannan shine kenan amma ikhtilafu tadad a ce waccan kungiyar tana sukar waccan waccan kungiyar ta ce kaza haramun ne waccan ta ce kaza halal ne waccan ta yarda da kaza waccan bata yarda da kaza ba to irin wannan shine ikhtilafu tadad Allah ya muna rahama babu wujubi dukhuli fil islami kullihi wa tarki ma siwahu babu mai bayani akan wajabcin shiga a musulunci gaba daya da kuma barin abun da ba shi ba wa qaulillahi ta'ala ya ayyuhalladhina amanu dkhulu fis silmi kaffa ya ku wanda suka yi imani ku shiga a musulunci kaffatan gaba ɗaya ba ƙawa guda ciki ba ƙawa guda waje a'a duk ƙawahun su shiga wa qawlihi ta'ala alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayk shin baka ga wa'anda suke ikirarin sun yi imani da abin da aka sabkar maka ba idza akhir al-aya yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bi ma'ana wannan ta sabka ne akan wasu musulmai guda musulmi da wani ba Yahudi da suka yi saɓani suka yi rigima akan wata gona guda ya ce tashi ce guda ya ce tashi ce shi ba yanzu aje a yi hukunci shi musulmin da yake munahuki ne sai ya ce aje wajen ba Yahudi shi kun ba Yahudi ya ce aje wajen manzo Allah dan ya san aje wajen manzo Allah shi zai kada ko yawwa shi kun ba yahu shi kun musulmi abin da yasa yake so a je wajen ba yahudan dan ya san zai labewa ya bashi cin hanci ala shi shi ba yahuda inda akwai kuɗi kowa nashi ne to wanda shine kenan to shine sai Allah ya ce to kaga wannan yayi bai bai shiga musulunci gaba ɗaya ba ko tunda har zai kai hukunci ga wani wanda ba musulmi ba a wata riwayar wurin Umar da ƙarshe suka zo shi ba Yahudi yace shi kun bai da aje wajen dan uwan shi ba zai ce to yanzu mu je wajen Umar ana zuwa wajen Umar Umar sai yace kai musulmin da gaske ne an ce aje wajen manzo Allah kace a'a yace eh sai ce to ku jira ni Umar yana zuwa ya dauko takobi yana zuwa ya cire mishi kai ana ga inda ke ko yau da ja ka hurta a ce aje wajen manzo Allah kace baka yarda ba kenan ka karyata wanda Allah ya turo to wannan shine kenan ka san su Umar ba su aje aiki wa qawlihi ta'ala da kun fadin Allah madaukaki innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay lalle wa'inda farraqu dinahum suka raba addinin su wa kanu shi'an kuma suka kasance bangare bangare lasta minhum fi shay wannan baka tare da su da komai qala ibn abbasin رضي الله عنهما في قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ranar da wasu huskoki za su yi hori wasu kuma su yi baki sai ya fassara ce tabyaddu wujuhu ahli sunnati wal itilaf ai huskokin ahli sunna masu son haɗin kai za su yi hori shine ma'anan tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuhu ahli al bid'i wal ikhtilaf kuma huskokin 'yan bidi'a da 'yan sun raba kan musulmai su yi baki wa ana abdullahi ibn umar radiyallahu anhu ma kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani isra'il hadwan na'li bin na'li tabbas zai zo akan al'ummata abunda irin abunda ya zo ma banu isra'il hadwan na'li bin na'li sawu bayan sawu hatta in kana fihim man ata ummahu alaniyatan kana fi ummati man yasna'u dhalika har sai ya kai ga da a ce a cikin banu isra'il yahuda da nasaru akwai wa'anda suka akwai wanda ya zo ma ya sadu da matarsa da ma'aihiyarsa a gaban mutane to da sai an samu a cikin al'ummata wanda zai haka ma'ana dai nuna makura ne ta yadda mutane musulmai wasu za su yi rikami koyi yahuda wannan ikhbarun ne littahzir labari ne manzo Allah yake badawa dan kai mai hankali kada ka fada a cikin irin mutanen da za su yi mi za su yi koyi da za su yi koyi da yahudawa yace hatta in kana fihim wa in wa inna wa inna bani isra'ila tafarraqat ala 72 milla banu isra'il sun rabu yanki gida saba'in da biyu wa tamamul hadis a cikin hadisin ƙauluhu faɗinsa wata taftari ku hazihi al'umma ala salatin wa saba'i na firka kuma wannan al'ummar ita kuma za ta rabu a kan ƙungiya guda saba'in da uku kullu hafin nar dukkaninsu in wuta ne illa wahidatan sai dai guda ƙalu suka ce man hiya ya rasulallah wace ce wannan kungiyar wadda za ta tsira ita ake ce ma at-ta'ifatul mansura qala yace ma ana alaihi al-yawma wa ashabi su ne waɗanda suke akan abin da nake akan sai yau da sahabbaina wannan su ne wanda za su mi za su mi za su tsira kenan duk sunan da ka sunanta ma kanka in dai har kana koyi da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana bin sunnar manzon Allah to kana daga cikin wannan at-ta'ifatu al-mansura domin laysat al-ibratu bil musammayat walakin al-ibratu bil amali ba sunan bane ake dibe kace kai ahlus sunna ne amma duk inda ake wani taro na bid'a kana can kace kai ahlus sunna ne amma ayyukan ka sun sa ma sunnar wannan sunan ba zai amfane ka da komai ba wanda ma bai yarda a ce mishi dan sunna ba sai dai a ce mishi musulmi in yayi koyi da sunnar zai mi zai hika a wajen Allah domin aikin Allah yake kallo ba mi ba ba sunan ba shine sai mala yace fal yata'ammalil mu'min alladhi yarju liqa Allah kalam as-sadiq al-masduq mumuni wanda yake fatan haduwa da Allah lahiya falyata'ammal kalam as-sadiq to yayi la'akari yayi tunani game da magana ta as-sadiqul masduq magana ta annabi Muhammad mai gaskiya abun gaskatawa fi hadal maqam a wannan a wannan wurin khususan qawluhu musamman fadin sa ma ana alaihi al-yawma wa ashabi ana gan da ke ko ya laha min mau'iza shin wai akwai abin da yake wannan girman wa'azi law wafaqat min al-qulubi hayatan da a ce ta samu ta yi dace da zuciyoyi wanda suke rayayyu babban abin da malai sai karantar da mu shine ce mu yi lura da wannan maganar ta ma ana alaihi yauma wa ashabi me yake so ya nuna muna tsira gaba ɗaya yana a cikin koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da wa da sahabbansa ana gane da kyau ko wannan shine kenan wannan yake nuna ashe duk wanda za duk wanda zai suka sahabbai ko kuma zai rika yin watsi da mangunan sahabbai shi alkur'ani kawai zai aiki da shi ko kuma hadisi zalla babu ruwan shi ma da fassarar sahabbai to wannan yana nuna baya baya akan baya akan daidai al-imamu ibnu ibnu al-qayyim al-jawzi yana da wani waƙe da yi akan sahabbai yake cewa ula'ika ashabun nabi wa hizbihi falawlahum makana fil ardi muslimun ولولاهم كانت صلاما بأهلها ولكن هم فيها بذور وأنجوم yace wannan sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dan su ba da babu a ban kasa wani musulmi domin su ne bayan rasuwan manzon Allah suka yadu a ko'ina kowane ɓangaren duniya hannun Nijar sun zo don yada mi don yada addinin Allah da sun zamna a makka musuluncin ya iso gare ka ba sai iso ba albarkacin kaza ne kadan gare kan sha ruwan kaskoko to ko don wannan ya kamata a ce sahaban da mun girmama su shine ce walaula humu kanat zalaman bi ahliha walakin humu fiha buzurun wa anjum ba don su ba da wannan kasar tana cike da duhu na kahurci da shirka sai dai su sun kasance tauraruwa mai haskakawa Allah ya yarda da su gaba daya ya datar da mu da koyi da su malam yace wa huwa fi hadisi muawiyata inda ahmad haka ne ko rawahu tirmidhi wa rawahu aidan min hadisi abi hurairah wa sahahu walakin laysa fihi dhikrun nar sai dai shi a hadisin babu ambaton wuta وهو في حديث معاوية عند أحمد أكويش حديث معاوية أوجن أحمد وأبي داود وفيه شيء رواية رندزو أكوي كاري أتكي أنه سيخرج في أمتي قوم تتجارى بهم تلك الأهواء za su huto daga cikin al'umma ta wasu mutane ta tajara bihim tilkal ahwa ma'ana wannan son zuciyar zai rika jin su ma'ana na ƙaurace ma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama ya tajara alkalabu bi sahibihi kamar yadda alkalab yake yake bakuntar jikin jikin ma'abocinsa yake bakuntar ma'abocinsa alkalab cuta ce wadda take samun karnai ana gan da kyau ko sai ta sanya musu hauka wanda in sun ciji mutum shi ma mutum yana kamuwa da wannan ana ce musu raj a hausa suna ce musu karan zangai ana gan da kyau suna da in suka ciji mutum to nan take shi ma zai kamu da wannan cutar to da sun ciji mutum sun sami shi wannan cutar za ta yadu a cikin jikinsa to ma'ana za su ma'ana son zuciya zai yadu a cikin jikin wa'annan mutanen ana gan da kyau kamar yadda wannan cutar take saurin yadu a cikin jikin mutum fala yabqa minhu irqun wala mafsilun illa dakhalahu baya barin wani wata jijiya ko wata gaba ta gangar jikin mutum face ta shiga ma'ana cutar in ta shiga jikin mutum kwararo-kwararo na na jijiyarsa da gabansa take shiga nan dai duka tashbihi ne siffantawa ne manzo Allah kenan yanda son zuciya zai bi wasu su kaurace masu habbansa wa taqaddama qawluhu kuma ya gabata fadin sa wa mubtaghin fil islam sunnatal jahiliya da kuma mai nema a cikin musulunci hanya ta jahiliya ma'ana musulmi ne amma ya yi kwammace ma yanda ake yi a jahiliyance akan yanda ya kamata ya ami a musulunci misali ɗaurin aure ne za a yi da an ce sunna za a yi su abu mai yarda ba sai dai a yi al'ada ko dan in ba yi al'ada ba ba za su samu yancin garau-garau kin nan ba na bani bani na kawo-kawo to wannan shine wa mubtakin fil islami sunnatal jahiliya a takeicen uwa masu girma wannan magana ta karshe tana jan kunnan mu game da mi son zuciya duk wanda kaga ya kaurace ma tafarki madaidaici mi ya shasa son zuciya shi yasa wani mai hikima yake cewa sinin nafsa amma abaha warfadil hawa fa innal hawa miftahu babul mahaliki رأيت الهوى سهل المبادي لذيذها وعقباه مر الطعم دونك الفوائد yace ka raba kanka da son zuciya domin shi son zuciya kofa ce ta halaka da ka bude ma kanka kofar son zuciya to ka bude ma kanka kofa ta me ta halaka yace son zuciya farkon sa dadi ne amma da karshen sa menene farkon sa zuma ne karshen sa me madaci wannan shine kenan kenan dai yan magana suka ce son zuciya bacin zuciya kuma duk wanda ya abin da ya so to zai ga abin da bai so ba babu ma jaa annal bid'ata ashaddu min al-kaba'ir babin da yazo game da bayanin cewa bid'a ta hihwa manya-manyan zunubai tsananin girman laihi al-kaba'ir sune manyan laihuka wanda suke an an ce in mutun yana da ukuba kaza sune ake cewa al-kaba'ir kullu zambin ذكرت عقوبته في الدنيا ميك رسولنا فهو كبيرة كوكما كل ذنب وصف صاحبه باللعن فهو كبيرة وانا دوكا ننكا ايضوني دا اكي غاني ببالله دا انتي لأن الله كذا إشاراني وانا الله منيني لا يدخل الجنة كذا إشاراني اكا وانا الله منيني كبيراني شيكما توبا ناس أستغفر الله كوي إسا سي أن يتوبة النصوحة wadda darasinmu na yau insha Allah za mu taɓo wannan gabar in ce wa'azi na yau za mu taɓo wannan gabar insha Allah. Wa ƙaulillahi ta'ala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bi, Allah baya gafartawa a masa shirka. Kun ga mamaki ko? An ce bid'a kuma an ka shirka anan, don me yasa dan bid'a amma akwai ta shirka. Akwai albid'a a shirkiyya. Ana gan da kyau ko? Yawwa, akwai bid'a ta shirka. Yanzu misali laya, bid'a ce ta mi? na shirka misali abubuwan da ake da allon ƙarhe a yi rubutun alkur'ani a zo a ƙone wannan allon duka mine ne bida ce ta mi na shirka da kaga allon ƙarhe to mugun abu ne mafi yawanci ba ba alkhairi ake da shi ba ana haɗawa da aljannu a wajen yin shi wa qaulihi ta'ala da kuma faɗin Allah maɗaukaki faman azlamu mimman iftara ala Allah kadiban waye kai zaluncin wanda ya kaga ƙarya ga Allah li yudillan nasa bi ghairi ilm dan ya batar da mutane ba da ilimi ba abin da ya sa malaika wannan ayar domin aka ce bid'a shine ihdathu shay ihdathu shay'an ko ihdathu shay'in lam yakun fi dini ka ka horar da wani abu wanda babu shi addini ko kuma fi'lu malam ya amur bihin nabi sallallahu alaihi wasallam yin abin da umarzu Allah bai umarni ba ko kuma yin abin da ma anzalallahu bihi min sultan abin da Allah bai ce ayi ba kenan in kai kaman ka ce Allah ya ce ayi tunda cikin addini ne to shi yasa kenan ka ƙarya ma ka ƙarƙara ƙarya ga Allah shi yasa mala ya kawo wannan ayar wa qawlihi ta'ala liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah za su dauki layuhukan su gaba ɗaya ranar alkiyama nan bai ida ba amma a waccan nushar ya ida ko yawa yawa wa min auzari alladhina yudillunahum bighairi ilm ma'ana dan bid'a idan ya kaga bid'a zai dauki zunubin sa na bid'a da shi yayi kuma sannan duk wanda yayi koyi da shi a wannan bid'ar shi ma zai mi zai dauki wannan laihin ana gane da kyau ko misali wanda suka kaga bid'an maulidi suna da zunubi kuma duk wanda yayi su ma suna da me suna da kamasho a ciki suna da kamasho a ciki shine ma'anan wannan ayar wa fi sahihi kuma yazo a al-bukhari annahu sallallahu alaihi wa sallam qala fil khawarij manzo Allah yace game da khawarijawa aina ma laqitumuhum faqtuluhum duk inda kuka hadu da su ku kashe su la in laqituhum la aqtulannahum qatla adin idan na hadu da su zan yi musu kisa irin kisan da Allah ya ma adawa ana gani da kyau ko khawarij wasu jama'a ne wanda su ne farkon 'yan bidiya kuma sun hutu a sun bayyana a zamanin sahabbai ana ce musu khawarij ne li annahum kharaju an ta'ati ali radiyallahu anhu mutane ne wanda su bayan ali suke ali suke goyen baya bayan rasuwan usman da rigima da ta faru tsakanin sahabbai to yanzu lokacin da usman ali ya yarda aka yi sulhu sai suka ce dan me yasa ali zai yi sulhu ai sulhu sulhun da suka yi ba Allah ya sabkar da shi ba kuma Allah ya ce inal hukmu illa lillah wannan hukuncin da suka yi na sulhu ba Allah ya sabkar da shi ba kenan sun me yawa sun kahurta tunda sun yi hukunci Allah kuma ya ce hukunci na wane ne nashi ne sun manta da kuma Allah ya ce wa sulhu khair ko Allah ya ce ai sulhu ko to wannan shine kenan shi yasa suka kahurta sahabbai bayan sun kahurta sahabbai suka koma a ƙarshen gari suka azata su kungiya suka azata su gari suka azata su daula har su kai ma suna suna suna yakan musulmai da ƙarshe dai Ali Allah ya bashi iko ya fatattake su sauran suka tsere bayan sun tsere ne suka kuma kakkafa wurare daban-daban har daga baya kuma suka ƙara ƙarfi to akwai sifofin su da malam zai kawo a nan gaba wa fihi aidan annahu sallallahu alaihi wasallam naha an qatl umara'il jawri ma sallu a cikin wannan hadisin kuma manzo Allah ya hani akan kisan shugabanni azzalumai matukar suna sallah matukar shugaba yana sallah matukar yana kiran kansa musulmi to ba a yaƙar shi ana gan da kyau sai dai a yi ta haƙuri har zuwa lokacin da Allah ya magane shi domin dai shi zalunci baya dawwama wa an jabirin anna rajulan tasaddaqa bi sadaqatin daga jabir wani mutum yayi sadaka da wata da, wata sadaka thumma tataba annasu sai mutane suka biyo baya ana gan da kyau kuma ana mutunan na ba da sadaka dalilin sai mutane suka yi ta ɗoka su ma suna ba da wasu ka yi koyi da shi faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce man sanna fil islami sunnatan hasanatan duk wanda ya sunnanta ma'ana ya rayar da wata sunna a musulunci sunna mai kyau falahu ajruha wa ajru man amila biha to yana da ladarta da ladar duk wanda suka yi aiki da ita min ba'dihi bayan shi min gairi an yankusa fi min ujurihim shay'un ba tare da an rage ladarsu ba komai ma'ana wannan mutumin da yayi sadaka dalilin shi saura suka yi to duk wanda suka yi yana da mi yana da kamasho dan ya fara yi ne suka yi mi suka yi koyi da shi ana gane da kyau ko wa man sanna fil islam sunnatan jahiliyatan haka kuma duk wanda ya sunnanta a musulunci sunna ta jahiliya ma'ana duk wanda ya rayar da wani abu na hanyoyi na jahiliya domin sunna tana da ma'ana istilahi tana da ma'ana luga akwai a sunnatu lugatan shine at-tariq wa sunnatu istilahan min haythiyat min haythu ulama'i usul al-fiqh wa min haythu ulama'i ilm al-hadith wa min haythu ulama'i al-fiqh wa ma ashbaha dhalik wannan shine kenan kenan anan dai ana nuhin sunna lugatan kenan duk wanda ya raya wata hanya daga cikin hanyoyi na jahiliya ya sanya wannan hanyar a musulunci kana alaihi wizruha to yana da zunubinta wa wizru man amila biha da wanda da zunubin da laihin wanda ya aiki da ita min ba'dihi bayan shi ila yawmil qiyamah har zuwa ranar alqiyama min ghairi an yankusa min min min awzarihim shay'un ba tare da ya rage kuma zunubin su komai ba rawahu muslim وله مثله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفسه من دعا إلى هدى سيكاو سوران حديثا wanda ya kira zuwa ga wata shari'a to duk wanda ya wannan abin da ya kira zuwa gare sa to zai samu lada ko da bayan ya mutu a da ba mu san me yake da suna sallah a rungume hannu ba yanzu duk wani duk malaman da ta dalilin su aka yi ta yin wannan aka yi ta rungume hannuwa suna da mi suna da mi suna da kamasho a ciki da ba a san sunna bane tsaye da gemi dalilin ahlus sun dalilin malamai da suka ta dawa ana tsaye da gemi dage wando da ba a san sunna bane an dauka hillani ne kawai ke dage wando ana gane da kyau ko to daga baya aka gane ashe sunna ne daga wando yanzu duk wanda ya dage to malaman da suka kira akan wannan suna da kamasho sun makala sannan sai ce wa man da'a ila dalalatin hakum wanda ya kira zuwa ga wata bata wanda ya fara koya ma mutane me yake da suna bikin zanen suna addu'ar zanen suna duk wanda ya addu'ar zanen suna yana da mi yana da kamasho a cikin shi ya koya musu me wannan bid'ar haka kuma da abin da ya kama da haka a wannan hadisan kun san me suke karantar da mu akwai abin da ake ce ma alhasanatul jariya wasayyatul jariya ana gane da ke ku ai kun sa akwai sadaqatul jariya ku me ake jimi sadaqatul jariya sadakar da in kai ko bayan ka mutu ladarta za ta mi to akwai kuma as-sayyi'atul jariya ma'ana zunubi mai mi mai gudana misalin wani mawaki ne ya waka misali su Sa'adu Bori ana ta sauraron wakokin har yanzu ana gane duk lokacin da aka saurari wannan waka suna da mi suna da kamasho to haka wani yayi audio na, na qira'a ta alqur'ani bayan ya mutu ana saurari duk in aka saurara yana da me yana da kamasho shine ake cewa as-sayyi'atul jariya da kuma al-hasanatu al-jariya mun taɓa muhadara akan wannan domin mutane sun san al-hasanatul jariya as-sayyi'atul jariya ne wasu sani ba zunubi mai gudana akwai sadaka mai gudana akwai zunubi mai gudana to daga cikin zunubi mai gudana bid'a in ka koya in kai bid'a mutane suka koyi da kai to duk lokacin da suke wannan bid'ar kana da me kana da kamashu shine muhallu shahid kin ka wannan hadisan a ciki a takeice dai ɗan magana suka ce sharri kare ne yakan bi mai shi haka kuma suka ce shi sharri ɗan aike ne duk wanda ya aike sa ya komo ya same sa a in ka aike yaro sai abu ai ya komo ko eh to haka shine ma'anan ma'anan sharri ɗan aike ne ma'ana dai in kai wani zunubi wasu suka koya da gare ka yana daga cikin asayiatul jariya ka aihi yaro baka bashi tarbiyya mai kyau ba ka aihi yaro baka bashi tarbiyya mai kyau ba bai tashi yana swata rishin baka bashi tarbiyya mai kyau ba duk in yayi swata kana da mi kana da kamasho a ciki mai yiwa wa'azin mu na gobe zai kasance a bisa kan tarbiyyar yara na cihohi game da tarbiyyar yara a cikin karin magana mai yiwa in kuma ta nuna mini sai a sake wani maudu'i eh haka to insha Allah eh sosai باب ما جاء أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة باب ديزو game da bayanin Allah ya katange tuba game da ma'aboci bid'a هذا مروي من حديث أنس رضي الله عنه wannan an rawaito ta daga hadisin Anas wa min marasil al-Hasan da kuma marasil ma'ana mursal na al-Hasan abinda ake cewa al-hadithul mursal me yake da suna wa mursalun min hu sahabiyyu sakat kamar yadda imam al-balkoni ya ce mursali shine wanda ba sahabi ba kai tsaye ce manzon Allah ya ce kaga wanda wanda ba sahabi ba dole ya kamata a ce in zai ce sai ya ce sahabi kaza ya gaya mishi manzon Allah ya ce to in bai kawo sahabin ba to sai a ce hadisin san mursal ne sai dai akwai mursalkin da ake karba akwai wanda ba a karba amma asali al-mursal da'ifun ana gan da kyau ko misali akwai mursalus sahabi shi wannan sahihi ne kai tsaye sahabi wanda tun ba a aihe shi ba a yi wani abu sai ba da labarin abun nan to kaga tabbas tabbas ya shi daga wani sahabi ne ko amma ko da ya ce kai tsaye ya ba da labarin manzo Allah ya ce kaza za a karba domin as-sahabatu kulluhum udulun thiqatun asbat su sahabai duk an yarda da su na sauran abin da ya saba a karɓa don saboda ana son mi tantancewa malam ya ce ma'ana wannan magana da ya ce ta Allah ya katangange tuba to ga inda aka rawaito ta daga hadisin anas mursal na alhassan wa zakara ibn waddahin an ayyuba kala kana indana rajulun yara ra'ayan fatarakahu mun kasance a wajenmu akwai wani mutum wanda yana da wani ra'ayi sai ya bar shi ma'ana da yana akan ahlus sunna sai ya koma ra'ayi na khawarij fa ataitu muhammad ibn sirin sai nazo wajen muhammad bin sirin fa qultu sai nace ash'arta anna fulanan taraka ra'ayahu shin gaji labarin wani ya bar ra'ayinsa wanda yake akai a da na ahlus sunna qala yace unzur ila ma za ta hawwala diba yanzu wani ra'ayi ya koma inna akhiral hadisi ashaddu alaihim min awwalihi wannan karin magana ne larabawa wanda a hausance in za a kamanta shi shine kwammajiya da yau ana gane da kyau ko shine inna akhiral hadisi ashaddu alaihim min awwalihi ma'ana ai kwamma abin da yake akan shi a da na ra'ayin ahlus sunna da yanzu da ya koma mi ra'ayina na khawarij ana ganin da kyau ko wannan shine kaman a ce ni an tuma ba a hado ba ana gane da kyau ko ko kuma a ce an fado daga dabino an fado daga iccen dabino da kan iccen dabino an zarce cikin rijiya ana gane da kyau ko ka huta daga sunna ka kuma khawarij kinan ka huto daga ruwa ne ka shiga wuta eh shine wannan akwai munguna na larabci wanda ba a iya fassara su keke da keke a hausance sai dai a dibi ma'ana tarjama fassara kala biyu ce akwai at-tarjama al-ma'nawiyya akwai al-harfiyya to in kace al-harfiyya zaka yi wani wuri to gwaranci ne zaka yi a yaran da zaka fassara shi shi yasa ma tarjama al-qur'ani sai a ce tarjama tarjamatu ma'ani al-qur'an ila lugati fulana a ce tarjaman ma'anonin al-qur'ani kenan ma'anonin ba mi ba ba harufan ba wallahi shine kenan yace yamrukuna min al-islami thumma la ya'uduna ilayhi suna huta daga musulunci ba sa komowa a cikin sa eh kenan ma'ana idan mutun yana ra'ayin sunna ya huta daga sunna ya koma ra'ayin khawarij to ya huta daga musulunci to to to muhallu shahid shine thumma la ya'uduna ilayhi idan sun huta kun ba su mi ba su komowa dan ra'ayin khawarij ra'ayi ne mai wahalan bari khawarij misalin su yan boko haram ta wuya dan boko haram ya tuba tuba na gari domin khawarij bid'a ce shi kuma dama al-imamu sauri yace al-bid'atu ahabbu ila iblisa min al-ma'siyah li'anna al-bid'ata li'anna li'anna al-ma'siyata yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha ita bid'a wahalan tuba ke gareta dan mi dan kai kana ganin kama akan daidai kake shi kun mai zunubi daman ya san me yake yi mai zina ya san zunubi yake yi ana ga da kyau ko amma shi kun mai bid'a tsammanin shi me yake yi ibada yake yi shi yasa in kace mishi abin da yake laihi ne to rikici dai za a yi sai an raba ku in ma bai annaya bai kawarta ka wasu ila ahmad ibn hanbal rahimahullahu ta'ala an ma'ana zalika fa qala ay la yuwaffaq litawbati ba a datar da shi da tuba nan dai suna mai da suna ita dai shi laihi dai kowane laihi Allah yana gafartawa kuma tuba yakan iya taufiki ne daga Allah malam yace babu qaulillahi ta'ala a takeice wancan wannan hadisin wannan babu yana nan dai hadarin bid'a ta yanda tahima babban zunubi tahi babban zunubi girma malam yace babu qaulillahi ta'ala bayin bayani akan fadin Allah madaukaki يا أيها, ال... يا أيها ال... يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم يا كما أبو تالي تاهي دمي كوكي جيايا game da annabi Ibrahim na cewa shi naku ne Yahudawa naku ne ku nasaru ila kauli har zuwa faɗin sau ma kana minal mushrikin ai annabi Ibrahim bai kasance daga cikin mushrikai ba wa qaulihi ta'ala da kun faɗin sau man yarghab an millati Ibrahima wa zai kyamaci tafarki na annabi Ibrahim illa man safiha nafsa in ba wanda yake wawa ba wa fihi hadithu al-khawarij kuma a cikin sa akwai hadisun khawarij wa kad taqaddama ya gabata wa fi sahihi yazo a bukhari annahu sallallahu alaihi wasallam qala inna ala abi fulanin laysu li bi awliya lalle iyallan baban wani ina nuhin abu talib lalle iyallan abu talib ba su ba ne mashibintana innama auliya'i almuttaquna ni mashibintana su ne masu takawa a nan manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam yana tabbatar muna da aƙida ta alwala ma'ana duk wani musulmi ya kasance ɗan uwanka ne in ba musulmi ba ne to ko da uwa ɗai uba ɗai kuke to ba ɗan uwanka ba ne ana gane da kyau ko na addini kenan shine manzo Allah ya kore yace banu me yake da suna ƙurayshawa ba su bane ba su bane waliyaina ba su bane majibinta na ni majibinci na shine wanda ya takawa ana gan da ke ko annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa fihi aidan an anas a takaice wannan hadisi na nuna muna alaka ta musulunci tahi alaka ta mi tahi alaka ta mi eh tahi alaka ta nasab tahi alaka ta jini to amma kaga mutanenmu ba a lura da wannan wa fihi aidan an anas radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dhukira lahu anna ba'd as-sahaba an ambata ma ma'aikin Allah wasu sahabbai qala sai ce amma ana fala akulu lahma akan cewa ɗaya daga cikin su yace ni bazan ci nama ba wa qala al-akhar guda kuma yace amma ana fa aqumu wala anamu amma ni kuma zan ta qiyamul layli bazan yi kwana ba wa qala al-akhar ɗayan kuma yace amma ana fala atazawwaju nisa ni ba ma zan aure mata ba hal abada dan kasu shagaltar da ni daga ibada wa qala al-akhar gudan kuma yace amma ana fa asumu dahra amma ni kuma zan yi azumi gaba ɗayan rayuwata shine asumu dahra فقال النبي صلى الله عليه وسلم سماء كان الله يجي لكني أنا سيديني لكني أنام وأقوم لكني أنام وأقوم ni ina kwana kuma ina ina tashi in kiyamul laili wa asumu wa uftiru wataran ina azumi wataran ina ajewa wa atazawwaju nisa kuma ina aure wa akulu lahma kuma ina cin nama faman raghiba an sunnati falaysa minni da haka duk wanda ya kyamaci sunnata baya da gare ni ma'ana manzo Allah ya ce musu shi yana kaza yana ga dan ya nuna musu ne shine abun koyi to yana yin duk abin da suka ce ba su ne ba su yi Allah kuma ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana fata'ammal kai lura idza kana ba'du afadilis sahabati lamma aradu tabattul lil ibada kai lura idan ya kasance wasu sahabbai masu daraja da suka so su yi attabattul abinda ake cema attabattul shine daddaka da suka so su daddake kansu kalima ce wadda take da ma'anoni akwai amma ma'anarta ta asali shine mutum ya daddake kansa dan ya bar sha'awa ana gane da kyau ko amma nan ya zo mutlak kawan mutum ya hana ma kansa ya hana ma kansa wasu abubuwa na sha'awa daga cikin abun sha'awa ci yawwa kamar yanke gaba ɗaya zuwa ga ibada idan ya yanki idan ya hana makan shi nama ya hana makan shi wata sha'awa idan ya hana makan shi kwana ya hana makan shi wata sha'awa idan ya hana makan shi aure ya hana makan shi wata sha'awa kenan shine lamma aradu tabattul lil ibada lokacin da suka so su yanki kawai ibada kawai za su yi qala fihi hadha al kalam al ghaliz manzo Allah ya faɗi wannan magana mai mai tsanani akan su wa samma fi'luhu raghuban anis sunnah kuma ya sunanta ma da suka yi cewa kyamar sunna ne duk da su sun yi ne da niyya mai kyau fama zannuka bi gairi haza to me tsammaninka da da ba wannan ba minal bidai na bidoyi da ake kagowa wa ma zannuka bi gairi sahaba kun me tsammaninka idan ma ba sahabi bane ya wannan ma'ana idan kasance sahabi da kansa an hana masa yin wannan ha an ce in yi haka ya kyamaci sunna ne to ina ga wanda ba sahabi ba ana gani da kyau ko ina ga wanda shi abin da ma zai yi bid'a ce zai kagowa a takaice dai wannan abin da yake karantar da mu shine alkhairi gaba ɗaya yana a cikin al-iktisadu fil ibada at-tawassutu fil ibada ittaqillaha mastata'ta wattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah daidai gwargwadon iyawarku la yukallifullahu nafsan illa wus'aha a cikin addini gaba ɗai ana so mutum ya yi daidai gwargwadon iyawarsa la tafrita wala ifrat kakka yi sakaci kuma kada ka wuce mi gona da iri ana gane da kyau ko al-imam al-qahtani a cikin waƙensa wanda yana ɗaya daga cikin waƙe wanda malamai suka yi akan tauhidi da aqida musan malamai suna yawan waƙe dan saboda laraba suna son waƙe sosai kuma waƙe a cikinsa saƙo yana isa a cikin nishaɗi ta yanda wanda ba shi ba shi sa za ga rubuce-rubuce da dama na malamai akan waƙe to wanda manhajin yana birge ni sosai shi yasa kuje mafi yawancin karatuka na ina ina kawo wannan waƙen Imam al-Qahtani yake cewa ya ayyuha sunni khudh bi wasiyati واخصص بذلك جملة الإخوان كن في أمورك كلها متوسطا عدلا بلا نقص ولا رجحان واعلم بأن الله رب واحد متنزه عن ثالث أو ثاني يتي الأول المبدي بغير بداية والآخر المفني وليس بفاني مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل إتي يا أيها السني خذ بوسيتي واخصص بذلك جملة الإخوان يا كيدن سنة إنا مك وسية كما مسو ينك ماك مسو ونن وسير إتي كن في أمورك كلها متوسطا عدلا بلا نقص ولا رجحان أتكي على مورنك قبائي كزمن توتك أتكيا لا بلا نقص ولا رجحان Allah ya ce ayi abu kaza kada ka tauye wala rajhani kuma kada ka kara akai shine fa addini Allah ya ce ayi abu kaza kai kada ka rage kuma kada ka me kada ka kara in ka rage ka zamanto fatiki in ka kara ka zamanto dan bid'a ana gan da ke ko kina wannan shine at-tawassut mutun ya tsaya tsaka tsakiya a cikin me a cikin ibada na'am malam yace babu qaulillahi ta'ala babi bayani akan fadin Allah madaukaki wannan babin ku ana ida shi naga yana da yawa ayi abin da ya sawaka minti nawa ya rage minti hudu a bi kamata mu shiga babin gaba kenan ina ga haka ya kamata mu bar shi ya so gobe tunda gobe gobe muna da lokaci mai tsawo insha Allah in muka kare da wuri tabbas ma akwai takardun da za mu rabawa wanda shi ma wani darasi ne ba shi ba zai wuce minti 40 ba mun kare shi insha Allah takardun suna na amma an yi photocopying su insha Allah kinan nan za mu dakata inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada a sai dai gobe eh dan a to yanzu dai ga masu tsari nan ke za a wani lokacin a su aurakin sai an kare sai an kare wannan gaba ɗai eh insha Allah sai an kare shi tara ta yi tun da yanzu asuba tana saurin yi eh asuba tana saurin yi eh kenan tara da yakin sai a fara سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ونتوب والسلام عليكم ورحمه الله sai sanar wa wa'azin yanzu? Na malam, sanar wa wa'azin yanzu.